السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan takwas hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 23 wa watan biyu miladiya 2024 alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar niger muna tafsiri a cikin suratun namli tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 76 yau za mu tashi aya na 77 zuwa inda allah ya so kan mu manta jiya Allah yana bayyana mana cewa shine ma'abucin yin farada ga mutane sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gorewa Allah a bisa fadarin da yake musu sannan Allah ya san abin da mutane suke boyewa a cikin zukatansu kuma ya sa abin da suke bayyanawa ba wani abu da ya koyo a cikin sammai da kasai face yana rubuce a cikin kitabin nan na Allah ma'ana cikin lauhin mahfuz sai Allah ya bamu labarin cewa inna hadar qur'ana lalle wannan alqur'anin da ake karanta shi ya qussu ala bani isra'il yana labarta wa bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun mafi yawanci ko gabaki ɗayan abin da suke sabani da shi na addini sai Allah ya ce wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin nan za mu tashi aya na 77 Allah ya ce wa innahu lalle shi alqur'ani mai girma lahudan shari'a ne wa rahmatun kuma rahma ne lil mu'minina ga mu'minai ma'ana yakan zama sanadi na samun rahama amma ga masu imani wa'inda ba kafirai bane wanda suka kafirce ba za su samu wannan rahama saboda kafirci dalili ne na samun azaban Allah in ba a tuba ba kamar yadda yake imani dalili ne na samun rahamar Allah matukar an mutu akan imani inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi lalle ubangijinka zai hukunci tsakanin su shine zai hukunci tsakanin yahudu da nasara bi hukmihi ma'ana da hukuncinsa wa fada'ihi da hukuncin da zai yi tsakanin shi da su a ranar tashi a kiyama wa huwa al-azizul alim shi Allah subhanahu wata'ala makwayi ne yana iya yin hukuma ga wanda yake so in ya cancanci a yi masa hukuma sannan alimun Allah masani ne shi ya fi kowa sanin hukuncin da ya dace a zartar ga waɗanda suka cancanci wannan hukuncin فتوكل على الله فدوبرك الله سبحانه وتعالى لمن زواك يا محمد فتوكل على الله فدوبرك الله سبحانه وتعالى إنك على الحق المبين لذي كان كان قسكيا مبينيا جماعة دوبروك الله سلاني na samun nasara a rayuwar duniya da lahira ka samu cikakken dogaro ga Allah duka zama kana da shakku game da al'amarin Allah man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi Allah ya ba mu ikon dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tusmi'ul mauta lalle kai ba za ka iya jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a haka ba za ka iya jiyar da kurma kira ba in ka kiraye shi idan wallau mudbirin in suka juya baya suna masu bijire ma gaskiya na abin da aka nuni a wannan ayar innaka la tusmi'ul mauta ba za ka jiyar da matattu ba nan kamar an kamanta ne idan gawa ta mutu ko ka zo kana masa fada wanga wuri da yake bai dace ba kaza kaza yana jin ka wannan hada yana masa amfani to haka kafirai su kamar matattu ne saboda jin su ba zai amfanar da su ba kun gane ko sannan sauraron su kunnuwan su ba zai amfanar da su ba ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء جنس دغنس رزوجة سبي أمانهم سكوما إجابة إذ كانوا يجحدون بآيات الله فسنا جاية كما دعاوين الله فكما هكذا أما akwai dalilai da suke nuna in Allah ya so matattu suna iya su je bayan sun mutu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan kun turba dan uwanku yana jin kukan kafafun takalmin kusa da kuke juyowa domin sa addu'a amma wannan rayuwa ne na kabari mun yi imani da wannan yaya al'amari yake kasancewa Allah shine ya sani amma dai ana sifanta su kamar yadda mamaci bai damu da duk abin da za ka yi masa ba bai kuma gane kai kai za ka su ma kafare duk wazin da za yi ba ya shiga kunnuwansu in da so riga sun bijire sun kafurcewa Allah وما أنت بهاد العمي عن ضلالته kuma kai ba za ka iya shirye da batattu daga batansu ba na ne ko mana wanda yana ganin gaskiya ya yake da ita kawon makaho ne ba ka iya jayo shi ka dora shi wasu gaskiya inda ya riga ya kafirce in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba kowa kake jiyarwa ba sai dai wanda suke imani da ayoyin mana da'awa ta addini ba kowa take amfana ba sai dai mutumin da ya imani da ayoyin Allah fahim muslimuna su ne waɗanda suke musulmai masu tsarkake ibada ga Allah idza waqa al qawlu alaihim Allah yace idan fushin Allah da azaban Allah ya auku a kansu alƙaulu shi ne azabullah a idha wajaba sakhullahi wa azabuhu alaihim shi ne wa idha waqa alƙaulu alaihim idan azaban mu ya tabbata a gare su akhrajna lahum dabbatan min al-ard za mu fitar musu da wani dabba daga bayan ƙasa mu fito musu da dabba tana yi musu magana shi ne tukallimuhum tana yi musu bayani da abin da za su iya fahimta cewa annan nasu kanu bi ayatina la yuqinu lalle mutane sun kasance ba sa gazgata ayoyin wasu malamai suka ce wannan dabbar za a fito da ita ne daga cikin dutsen safa tana daga cikin alamatul qiyama al-kubra alamomin kiyama manya-manya Allah zai fito da dabba da rinka yi mutane magana kuma maganar da za su gane maganar da take musu gane ko to amma wani dabba ne ina ne Allah bai gaya mana ba dabba dai za ta yi to ta rinka mutane magana eh nan an zo karshe karshen duniya kenan dan nan ba da dadewa sai ta shar kiyama wa yawma nahshuruhum min kulli ummatin Allah yake cewa ranar da za mu tashe su ranar tashi alkiyama kenan min kulli ummatin daga kowane ma'abota addini umma anan ahlul adyan wa yawma nashharuhum wa yawma nahshuruhum ko ranar da za mu tashe su shine ranar alkiyama min kulli ummatin daga kowane ma'abota addini faujan za mu zo da jama'a daban-daban mimman yukaddibu bi ayatina na daga waɗanda suke karanta ayoyinmu fa hum yuzauna Allah madaukin sarki yace za su zo a tsare yuzauna na ƙarshen su ba zai saba mana farkon su ba kamar yadda ake sako runduna na sojoji za ka gansu a tsare ba wanda zai balle ba wanda zai kauce to haka ma in aka hidda ma'abuta addinai ranar alkiyama za a yanke musu hukunci za su su ne a tsare shine yu zauna ai la yakhruju akhiruhum an awwalihim na farkon su ba zai fita daga na bayan su ba yanzu idan aka ce ka sa mutane cikin kwararo an yi layi na baya bai shiga gaba inda babu ma hanyar da zai yi gaba dole sai dai in ya humun ga wuce sannan wannan ya wuce an gane misali za ka mara na alkiyama duk sahun da aka samu tun bai yi ta daga wannan sahu ya shiga wani nan na za ka tsaya shi ne ban mu yi zaɓo an tsara su kowanne an aza shi da za a shi in ka ji ana ce mutum gyara wanda ka kauce ya ga dama ne wallahi in ka shiga wani guri inda an ka tsaye shi kanin na za ka tsaya ka je gidan soja ka gani gidan soja an ka ce an ka karan nan ko an ka aje shi inda yake nan na za ka tsaya in ka kauce sai dai ka ji duka kun gane ko to bari fi ne alkiyama ga ka mai nahi ka zo gaban Allah Allah sauke hatta idza ja'u Allah madaukin sarki yake cewa har yayin da suka zo ai ijtama'u yayin da suka hadu bayan an taho da su kenan qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su bi ma'ana qala Allah kenan Allah sai ya ce da su takazzabtum bi ayati shin ku ne kuka kare ta ayoyin mu walam tuhitu biha ilman ba ku san cewa wa'innan ayoyi gaskiya bane daga gurina mana labarin cewa ayoyi na gaskiya ne bai zo muku ba shine walam tuhitu biha ilman shin ba ku san cewa ayoyi na gaskiya bane amma za kuntum ta'malun ko kuma me kuke aikatawa ne inda kaga wannan tambaya ba ta ai musu salama bane ko ta ai musu sassace kamar ka ce mutum kai kai ne kai kaza ashe baka san cewa ni kaza bane bayan damar ta kubce shi ne sai Allah ya ce da shi a yau mara shirin hatta idan jago har yayin da suka haɗu su wa'innan jama'an ma'abuta addinai daban-daban kawai sai Allah ya ce da su a kazzabtun bi ayati ku ne kuka karyata ayoyinmu walam tuhito biha ilman ashe ba ku ga ba ku kewa ilimi da ita ba ma'ana ashe ba ku tabbatar da cewa gaskiya bane daga gurina amma za kuntum ta'malu ko me ko kasance kuna aikatawa وقع القول عليهم Allah madaukin sarki ya ce sai kushin Allah ya tabbata a gare su ko azaban Allah ya tabbata a gare su bima zalamu saboda kafircin da suka yi a duniya fahim la yantiquna ba za su samu damar yin magana ba dan alkiyama kafirai ba za su samu damar yin magana ba Allah ba zai ba su damar su yi magana in ka kalle wannan ayar sai kaga ta sha bambancin ayoyin da Allah madaukin sarki yake cewa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an aqna Allahu alladhi an taqa kull shay ko ba haka bane zuwa ƙarshen ayar wanda ayar abin take tabbatar muna kahiri za su yi magana masu laifi za su yi magana bayan Allah ya ba gabobi dama sun yi shaida a kansu sai yanzu suna faɗa shi don mi za ku shida a kanmu kaga kenan wannan ayar tana nuna za su yi magana a lahira wanda ayar tana nuna muna ba sa magana kenan matakai matakai ne a lahira za su kai matakin da yanzu babu dama su yi magana an hana su magana kenan can da za ka ji suna magana tun kafin su kai matakin a hana su yin magana in gane ko Allah madaukin sarki ya ce alam yarau shin su waɗanda suka kafirce ayoyinmu ba su ga cewa ba anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi mu ne fa muka sanya dare dan su samu hutu a ciki wan nahara mubsira sannan muka sanya yini ya zamo mai haske lokacin neman abinci inna fi dhalika a cikin wannan abin da muka yi musu inji Allah la ayatin liqaumin yu'minun aya ne ga mutanen da za su yi imani za su kankance ga al'amarin dare ba kwa biyan komai a kawo muku duhu kyauta rana ba kwa biyan komai a kawo muku haske kyauta Allah ce ai wannan aya ne masu imani ya kamata su gole su yi hankali yanzu ka dai riba wutar lantarki yanzu dai ga wuta nan in ba nan mun sa mai ba mun sa wa'inga da za ba za mu samu haske ba in mun ka bar wannan ya yi sati a kunne nawa za mu kashe sai mu ja ishe mu amma tun da sai a kunna ma wuta har malace ko da ba ka biya ya kamata ku gode wa Allah wa yawma yunfakh fi suri Allah ya ce ranar da za a yi busa a cikin ƙaho nan shi ne nafhatul maut busa wanda za a mutu akwai busa wanda za a tashi akwai busa wanda za a mutu to Allah ya ce a yau mai yin fafi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho busan da za a mutu fa fa zai a man fi samawati wa man fil ard sai halittun da suke cikin sammai daga sai su mutu ba za a yi mata sai ya zama todo halittun da suke cikin samai da cikin ƙasai za su mutu ala ce illa man sha Allah sai dai fa wa'inda Allah ya so daga cikin halittunsa a sama alamai suka ce su ne jibrilu da mika'il da israfil da muhammad da mala'ikan mutuwa fa innahum la yamutuna fi an-nafhatil ula walakin yamutuna ba'da dhalika cewa wai ga mala'iku sun yi busan farko kowa zai mutu banda su amma su ma bayan haka za su mutu an gane ko kenan mutuwan nan kowa sai ya dandana ta wallahu alam amma wannan ayar ba ta bayyana muna suwaye ba za su mutu ba ko Allah dai ya ce illa man sha Allah sai dai wa'inda Allah ya so daga cikin halittu wa'inda ba za su mutu ba wa kullun atawhu dakhirin Allah madaukin sarki yake cewa dukkan halittu kullun ayyani ahlus samai wal ard halittun sammai da nakasa atawhu dakhirin za su zo wurin Allah subhanahu wata'ala suna kaskantattu suna masu kan kaskantar da kai a gaban Allah ba wanda zai zo a wurin Allah yana taraffu'i yana ni wani ne ko ni dan wane ne a'a baka isa ba kowa zai zo yana neman mafita Allah ya ishe shi ban tausa idan da wannan ne zaka gane cewa abinda a garanti lahira shine aikin kwarai shine kawai amma in ka cire aikin kwarai duk abin da ka riga ka riga ban zaman nan wataran jibala Allah ce ranar alkiyama za ka ga duwatsu da sabuha jamida kana tsammanin tsaye suke wuri guda wa iya ta murru marar amma tana yawo ne kamar yi da giragizai suke yawo cikin iska duk girman dutse sai kaga ya zamo kamar girgije Allah ya nike shi iska na yawo da shi ya gama aiki sun Allah Allah madaukin sarki yake cewa wannan ba aiki na Allah ne sun Allah ai filullah wannan aikin Allah ne ba wanda ya shi wannan allabi atqana kulli shay wanda ya kyautata halitta kowanne irin halitta innahu lalle shi Allah khabirun bima ta'malun mafi sani ne game da abin da kuke aikatawa mana aikin da kuke aikatawa na alheri ko na sharri mai bada labari ne game da shi Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da aikin kwarai a ranar alkiyama falahu khairu minha zai samu abin da yake zama wannan alheri ai mun yi bayani ranar alkiyama ya ga tashi saka wa mutane kirki sai a nemi cikin ayyukansu wani aiki ne ya fi kyau yan ka ɗauko wannan aiki sai ana ce a saka musu da irin wannan aiki saurar da ba su kai wannan aiki ba a yi complete din su duk a yi musu bugun goro mana wanga aiki na kai ka samu 100% ciki ko to da wanda ka samu katroben da wanda ka samu sakanti fursan da wanda ka samu kakisalaci a sa mai a cike mai sauran
shi yasa Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da ayyukin kware a lahira zai samu wanda ya fi wannan alheri wa hum min faza'i yawma idin aminun su da suka zo da aikin kware suna cikin aminci game da tsoron da wannan yini yake kumshe da shi yini alkiyama tsoron da ake ci da azaban da ke faruwa a ciki Allah ce su suna cikin aminci kun ga abin da muna ishara da shi na ce muna abin da yake da garanti a lahira da zama ka je da ayyukan kirki buhu to in ka je can duk wannan damuwa ba kawai ka ɗauki misali a yanzu sai aka ce an sa ku gurfe amma gidanka akwai shinkafa akwai makaroni akwai ruwan mai akwai komi akwai komi kawai ya abin da kace kace a ƙara kila daki eh zaka damu saboda aranci dai kana da abin da za a dan kwana biyu ana motsawa to amma ka je jiya ma rance kayo kayo na ce ba ne ka zaka da sai aka ce ma an yi kogurfe babu ma na kare akwai damuwa to ai misali lahira kenan wanda ya je lahira babu aikin alheri ai talaka kenan na lahira duniya ma talauci bai daɗi ba bale lahira ko fi ba ku shi yasa wani sahibi yake ce ma wani yanzu in tambayi ka wanda ya gina sabon gida yana shirye-shiryen komawa wannan gida wanga tsohon gida duk wani abu mai amfani yana barin shi a tsohon gida ko yana tahiya da shi ne sabon gida eh to hakan yace wanda zai ta yi lahira bai kamata duk wani abu da yake na kware bane a lahira ka bar shi ka tattara duk ta yi lahira da shi amma wai ga mutum yana nan ya shirya ya yi na gida da reference ya gina gida har banda ya gina gida kalle plateau ya tato kawo bisa billahi musulaci filter da la ala ala insha Allah wala cikin niyya Allah ya tafi cikin niyya wala na kuma sai wanda ta dauke shi shikenan yayi asara ko bai asara ba da yawa wallahi suna asara na tausaya mu wani bawan Allah da muka haru da shi a Makka muna hira da shi sai yake ce min shi yanzu shi gari kaza ya gina gida na miliyan 300 gari kaza ya gina gida na miliyan 250 gari kaza ya gina gida na kaza sai ce alhaji tsaya ni da sahar da kake min kahi miliyan ya ce kuma duk sati kwamman ɗin shi yana zarkwa sai da ce ni ku tambaya ta ya kai shi ne masalaci nawa ka gina a kai malam muna ginawa ni ce makaranta nawa ka gina ce a insha Allah duk akwai niyya ni ce na rantse da Allah alhaji ka bani tausi ni ce wallahi ka bani tausi kamar in yi ma kuka ni ce kana yi makattin banza da da kyakkin banza ni ce da kai sa'a ma ka mutum ya auna matanka a to da in je in yi gurin mace an wani in gaya mishi ni inda ban neman na to da shi ni ce wallahi ka bani tausayi ni ce wannan abun bai da amfani wallahi ni sa shi gaba yana mai faɗa kamar yaro ni in je masa faɗa to da yake makka na ka san makka uwaye na ba da bai uwaye na ko ba gane ba nan na kai wa kuɗi wanda ba ka ƙara gane shi zai yi mai faɗa da ta so kuma ya biyo wallahi faɗa na gaske ni mai abin takaici ne jama'a akwai takaici jama'a kai ne za ka yi intikali daga duniya ka kai lahira Allah ya baka dama ka gina mun kai lahira wai sai ka zo kana tarawa to in ka mutu ba ka yi ba wanda da ka mutu ai ba naka bane na magada dan haka iyaka iyaka in ka samu dama ka yi abin da ka iya lahira zai amfani amma kuka jira sai gobe ko sai ji lakari Allah yake cewa wa man ja'a bis sayyi'ati amma wanda yazo da mummunan aiki hubbat wujuhuhum za a juyar da huskokin su za a kifar da huskokin su finna da a cikin wuta Allah ya ce hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba a saka muku da komai sai dai irin aikin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kisa wani ga ayoyi guda biyu wasu malamai suka ce alhassana nan shine wanda ya je da la ilaha illallah as-sayyi'a shine wanda ya mutu yana shirka da zalunci da abin da ya kama da wannan kowa ga mazaunin shi inna ma umirtu an a'buda rabb hadhihi al-balda Allah ya ce ka ce da su an umarce ni ne in bautawa ubangijin wannan gari shine garin makka nabi haramaha wanda ya sanya ta ta zamo harami ma'ana ja'alaha harama ya sanya ta ya zama wuri harami wuri mai alfarma gurin da ba a zub da jini a nan ba a sare itacenta ba a kaza ba a kaza walahu kullu shay Allah ya ce dukkan al'amura ga gurin Allah su ma'ana min al-khalqi kenan dukkan halittu daga Allah ne duk wani halitta Allah ne ya yi ta ba wani Allah ba wa umirtu an akuna minal muslimin kuma Allah ya umarce ni in kasance akan addinin musulunci in kasance daga cikin musulmi wa an aslu alquran kuma Allah ya umarce ni da in karanta alqurani mai girma ma'ana in karanta muku alqurani mai girma an aslu alaikum kenan in karanta muku alqurani mai girma faman hitada wanda ya shiryu ya bi koyarwa na alqurani wa inna ma yahtadi da nafsihi yana ya shiryu ne ma kansa ma'ana ladan shiryuwar a kansa yake dawowa wa man dalla wanda kuma ya bace ya kuskure ma bi hanya na daidaici ne wanda ya kafirce wa alqur'ani inna ma ana minal munziri Allah ya ce kace da su ni ina daga cikin masu gargadi ne ma'ana ni wa'azi ne nake muku ba zan ce da ku sai kun bi ba ko kuma sai kun bi faƙul alhamdulillah ka ce da su godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sayurikum ayatihi fa ta'rifu naha Allah madaukakin sarki yace haka ne ko faƙul alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah shi kadai sayurikum ayatihi Allah zai nuna muku ayoyinsa ma'ana kudurarsa alamomi da suke tabbatar da Allah shi kadai ne kuma ya nuna muku kudurarsa ta ba da cin nasara akan wa'inda suka kafirce masa fa ta'rifunaha za ku san wannan kudura ta Allah subhanahu wata'ala amma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijin ka bai kasance mai raukana bane game da abin da ko kasance kuna aikatawa Allah ya taimake mai ba mu nasara da wannan ne muka zo ƙarshen suratul an-naml da mu shiga suratul qasas Allah ya taimaka mana bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin Allah ya ce asimim ko kafin shiga wannan ayar za mu yi muqaddima daga cikin shimfidin da muke yi na shiga sura muqaddima na farko ismu hadith sura ismuha suratul qasas sunanta suratul qasas dan cikin surar aka nemi sunan Allah ce falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi zalimin inda annabi Musa ya zo gurin wancan bawon Allah da ya ba kunci a gurin sa ya bashi labari sai ya ce kada ka ji tsoro ka kokoce daga mutane azzalumai sunanta suratul qasas kalmar qasas ko abin da an kai ishtiƙaƙinsa da gare shi ya zo a cikin suratu yusuf nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ko haka yazo cikin suratu ali imran inna hadha lahu alqasas alhaq sai dai suratu ali imran da suratu yusuf an sabkar da su ne bayan sabkar da suratul qasas saboda suratul qasas makkiya ce kamar yadda fairuzul abari yan shiratu ittifaqin maluman tafsiri a cikin littafinsa basair dabit tamyiz cewa sura ce makkiya sai dai wasu ayoyi daga cikin ayoyin wannan sura wasu malamai sun ce an saukar da su ne a madina fadin Allah madaukin sarki allabina atinahumul kitaba hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين زوا فدن الله مدوكين سركي آه، لا تبتغي الجاهلين إمام الطبراني الله مدوكين سركي يقال مسيح دايتي وإن آيوي da Allah yake cewa wa'inda muka ba su littafi suna yin imani da shi in an karanta musu ayoyin Allah za su ce mun yi imani da su gaskiya ne daga gurin Allah Ubangijinmu kuma mun kasance musulmai kafin wannan lokaci zuwa faɗin cewa ba za mu nemi rigima akan jahilai ba imamu tabarani yake cewa an saukar da su ne akan wafdu annajaran shine jama'a ta nasara da ta kawo manzo Allah ziyara akan su aka sauka da wannan ayoyi da suke cikin suratul qasas wa'inda malamai suke ganin su madaniyai ne amma duka saurorin sauran ayoyin da suke cikin suratul qasas an saukar da su ne a makka kenan jumlatan suratul qasas makkiya ce muqaddima na uku bayani akan ayoyin wannan sura tana da ayoyi 88 kalmomi 1401 tana da harafi 5800 wanda wanda zai karanta surar zai samu lada 58 wallahu yudha'if liman yasha Allah ya ba mu ikon karanta wannan sura muqaddima na hudu bangarorin da ta yi kama da surar al-namli bangare na farko da suratul qasas da suratul namli duk an fara farkon su ne bi ahrufil muqatta'a ngane ko dukkan su sun fara ne da kurman baki sannan daga cikin inda suke da kama da juna akan buge su ayi musu suna guda su ne ake ce da su tawasim tawasim suratul namli da suratul shu'ara da suratul qasas bayan ga guda uku in ka ji ana magana akan tawasim to ana nuhin su ake magana akan su saboda sun yi kama da juna wajen unuwa ne su an fahimci Hausa sannan a cikin suratul namli akwai kissar annabi Musa haka ma a cikin wannan sura akwai kissar annabi Musa sannan kuma a wannan surar daga cikin inda suka yi alaƙa akwai tafsiri na ƙistar musa saɓanin suratu ƙasas suratun nan ita babu dogon tafsiri amma cikin wannan an yi tafsiri na ƙistar musa a cikin suratun namli ayoyin da muka ƙare yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci musayan nini da dare shine ta'aqubul layli wan nahar jumlatan a dunkule kenan Allah ya ce alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fi wan nahara mubsira kaga an zo da ambaton ayat da take cikin kasancewar yini ya zama makafin dare dare da makafin yini an yi muna ishara a dunkule amma a cikin wannan surar sai aka yi tafsiri Allah ya ce kula ara'aytum in ja'alallahu alaykum al-layla sarmada ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya afala tasma'u in aka sa ya zamanto dare ne ko da yaushe ba safiya Allah ya ce ku gaya min wane ne ubangijin da zai zo muku da yini akwai ba qul ara'aytum in ja'alallahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi in Allah ya sa yini na irana ta hito Allah ya ce katta da ta tsaya a haka wani Allah kuke da shi da zai zo muku da dare dan ku huta babu shi to kenan cikin suratul naml akwai ambaton halittan yini da dare a dunkule a cikin suratul qasas akwai ambaton halittar dare da yini a tafsile an ci tafsile da ƙarin bayani akan wancan kaga nan suna da alaƙa da juna sannan daga cikin alaƙar su suratun namli akwai tafsiri na halayen mutane ranar tashi alkiyama a cikin suratun namli amma cikin suratul qasas an ambaci halin mutane a dunkule kaga cikin suratun namli Allah ce man ja'a bil hasanati haka ne falahu khairun minha wa hum min fata'i yawmin idin aminun zuwa ƙarshe mana an ambaci halayen da mutane za su kasance a bayyane mana da bayani mai yawa sabanin suratul qasas suratul qasas an ambaci halayen mutane a dungule Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun kenan can an fassala nan an bayyaka mana an zo da shi mujmalan ba da dogon bayani ba Allah ya samu dace sai muqaddima na biyar maqasid hadhihi sura abinda wannan sura take dunkule da shi wanda take son mu cimma na daya bayanu mazahir qudratillahi ta'ala fi ilaki zalimin a cikin surar Allah zai bayyana mun zamu ga cewa Allah yana da ikon halakar da azzalumai cikin sauki duk wani wanda ya zama kangarare a duniya ya tashi halaka shi abinda ake gani ya yi komi sauki da shi ake halakar da shi kun gane ko adawa da mi aka halakar da su samudawa da mi aka halakar da su kaga iska akwai daɗi gare shi ko amma sai Allah ya ɗauke shi a haka ya ce shi zama azaba gare su tsawa jayi ma suna son tsaha ga mutum ya sa disku dididim dididim dididim ko ba ga wani amma sai Allah amfani da tsawa ya halakar da su ku duba ku gani ashabul fili da suka zo za su rushe Ka'aba suna ga makamai amma da Allah ya tashi maganin su da tsuntsaye aka maganin su ko ba ga wani fir'auna to za mu ga kudura ta Allah da ruwa Allah ya halakar da shi ba sai ai komai da wani sojoji ba a kudurar Allah kenan to za mu fahimta a cikin wannan surar in Allah ya tashi hallakar da mutum ba sai an yi wahala ba sannan abu na biyu tasbitul mu'minin wa taqwiyati azaimihim tabbatar da mu'minai da ba su karhin gwiwa ma'ana su masu imani duk halin da kaga sun kai na rauni in dai sun komo ma Allah to za su kai hali na ƙarfi kuma Allah ya mallaka musu da wannan ƙasa da suke samanta ta hanyar da su tsammani ko dauki misali mulkin da fir'auna yayi waye tsammanin mulki zai kwace ma fir'auna shi ya zamana haka yayi shiri yayi shiri da Allah ya buƙaci kwace mulkin fintin kau sai aka raba shi da mulkin ya komo hannun banu Isra'ila to haka ne tsari na Allah kula duk kissar da ake basuwa cikin kissoshi na azzalumman da aka ambata cikin alkur'ani wace kissa ce aka fi yawan maimaitawa hmm? saboda ne kun gane hikimar a takaice saboda tsarin mulki irin na fir'auna shi kowane lokaci ana yin shi kin gane ko shi fir'aunin shi na yadda yi amma tsarin mulki irin na fir'aunanci kowane zamani ana yin shi kuma yadda Allah ya kwace ma fir'auna mulki a zamaninsa haka yake kwace ma duk wani da ya sifantu da siffa irin ta fir'auna sai Allah ya kwace masa mulki cikin sauki ba zato ba tsammani mu dauka faransa duk wani rukuni na fir'aunanci suna da shi suna mulka kowa su tsara kowa su kagare in kana neman munafukai da makirai kace faransawa shikenan ba in kana neman munafiki kan nemi amana ka tsaya Fir'auna shi ake shi da sojoji su ma suwa da sojoji suke faɗi a ji amma wasu ƙasashe da Allah ya so ya fidda su daga hannun Faransa radda Allah zai fidda su a hannun Faransa ƙarhin Faransa a wannan ƙasashe ya kai har masu mulkin kasar ba sa iya shiga gaban faransa sai abin da ta ce amma an kwanta suke da mulki aka waye gari ba suke da mulki ba Allah ya iya kun gane misali ai kuna iya ba da misalan kasashe ga sunan da dama ko ba ka bane ba sai mun ka misali ba mu mun dan kawo haske ne dan ka san duk yadda wani ya kai da karfin mulki na zalunci yana da ƙarshe yana da ƙarshe sura za ta karantar da mu da wannan sannan Allah madaukin sarki yake magana a cikin sura abun da zamu sake samu mutum dan adam ya mai yadda al'amarin shiga Allah a kowane hali ya samu kansa banu isra'ila sun shiga hali na kaka na kayi amma daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya hidda su daga cikin hali na kunci da haka don halin da mutum ya samu kai shi ya mai da Allah ya mai da al'amarin shiga Allah muqaddima dai na ƙarshe shine mawdu'at hadhihi sura kada ta kaice na farko at-ta'rif bi sha'n al-Qur'an za ta bijiro muna a takaice game da al'amarin Qur'ani da matsayin da yake da shi da daraja da yake da shi sannan daga abu na biyu zikiru ughyan fir'aun za ta ambata muna zalincin da fir'aun yake da shi sannan al-mushrikuna la yatuna bi mithli hadha al-Qur'an za mu ji a cikin wannan sura mushrikai kafirai na farko da na yanzu ko sun so su zo da irin wannan Qur'ani ba sa iyawa Allah madaukin sarki zai ambata mana a cikin wannan sura aihuwar Musa da abin da ya faru tun da aka haife shi har lokacin da mulkin Fir'auna ya fita hannunsa nan za ka samu wannan labari yaushe aka haifi Musa me ya faru a rayuwar Musa sadda yake saurayi yaya ya kasance ya har lokacin da Allah ya halaka da Fir'auna a cikin wannan sura za ka samu wannan sannan daga cikin abin da take karantar da mu qissatul qibti wa isra'ili wa hijratu Musa alayhi salam za ta ba mu kissar baƙibtai da ba isra'ile waɗanda sanadiyyar annabi musa ya shiga ya sasanta su har ya zama sanadin mutuwar baƙibtai da kuma lokacin da fir'aun ne ya ɗauta kare lokacin annabi musa ya ɗauta kare ma ya hijira ko ba ga wani ba wace ya ce ta kare da kaji an ce ta kare ma ka sabe ko ba ga ba da duka za mu ji wannan annabi musa ya shiga tsakanin wani ɗan uwansa da wancan har ya zama sanadiyyar wancan mutum ya mutu kuma kashe gari sai ga wannan wawan da suke hada da wancan sun kama hada da wani sai kuma ya hangi musa ya ce musa zo ka cece ni ga wani shi ma zai min kaza zai musa ya ce kai dai wawa ne wallahi ya bar ta haka kuma sai ga abin ya yi tsanani gare shi sai ya yunkura don ya tunkuɗa wancan daga gare shi shi yana ganin wannan ya yi yunkuri sai kare ce haba musa kana son ka kashe ni ne kamar da ka kashe wani jiya da sai labari ya wato a shiri wani shi na kashe wani da sai labari ya kai fara ka san in dai ana sa ma ido ko in ka yi magana guda kafin ka kai ta gidanka kai kafin ka kai gidanka to ta kai inda shugaban kasa mun gane misali don musa duk da aka wata wannan magana ai kafin a raba wada kai alawa da ya gaga fir'auna ai an samu wanda ya kisa da musa ne yace to ku kawo min shi to kula da kyau inda tsarin duniya yake sadda dubu ke kinka dubu suna son ka wanda aka shawarar sai an kawo musa a kashe sai ɗaya sabi ke ce musa to an yi zama a kanka an ba da oda a kama ka dan a san tai ni na wuce to wa'annan kowane lokaci akwai su shi yasa gwamnati za ta yi taro na sirri da jami'anta amma kafin a kare cikin jami'an wani ya kira ya gaya ma wata ce kuta kan kuta ai kada ko babu su har duniya ta daɗe haka ne yana daga cikin abin da yake kawo wa mulki matsala irin wannan da wasu in sun kai gangaru mai 'yan ta'adda sai su kulla alaka da wani kusa da gwamnatin wanda ake ji da shi shi abin da aikin shi da tsaran an ce za a neme su to ya gaya musu sai su bar wurin yana kaga sai mun hada da addu'a kafin a ce an kashe ta'addanci murmus to za a sha wahala inda gwamnati tana kokari iya kokari amma 'yan ta'addan da suke tare da ita su ma suna kokari iya kokari don ka ta'addancin ya kare Allah ya ba su nasara waɗanda ke da wannan ɗabi'a Allah ya gyara halayensu in ba masu shiriwa bane Allah shi yasa abin da ya dace da su sannan za mu ji kissar zuwan annabi Musa Madian da kuma lokacin da ya samu aiki a Madian sannan daga ƙarshen sura za mu samu kissar ƙaruna wanda ya zamani ne da annabi Musa kun san duk azzalumin sarki bai sai ya haɗu da azzalumin mai kuɗi to shi ne sai tarota ta haɗu shi ƙaru na aikin shi shi ne duk abinda daular fir'auna take so in da kuɗi ne to ya ɗauka duk wanda za a zalunta ko nawa ake so a zo zai masu ba a mugun sarki ko ba haka wani za a yi mugun mafani shi sa tsarin mulkin fir'aunanci shi bai karewa shi sa za ku ana ta maimaita shi in tahiya ta tahiya mun zo mu ambata muku don ku ƙara tabbatar da wannan bayani insha Allah Allah ce qasimin ko wannan sura ta fara da huruful muqatta kan mu manta tana ɗaya daga cikin surori guda goma sha uku na alkur'ani wanda Allah ya fara su da harufa guda uku uku don mun ce akwai sura goma sha uku na alkur'ani sun fara ne da huruful muqatta'a kuma harufa uku uku daga ciki akwai suratul qasas sura shidda sun fara da alif lam mim suratul baqara ali imran al ankabut suratul rum luqman sajada sai sura biyu su kuma sun fara da asimim sune suratul shu'ara da suratul qasas wannan kenan sai surori guda biyar suna da alif lam ra yunus Hud, Yusuf, Ibrahim, Hijir. Ko ba haka bane? Su ne ranar nan da muka bayani muka tattara harufan cewa kana iya karanta su da nassun hakimun qadi'un lahu sir ko kuma alaqa sam akan nasihatu. Abin da ya kama da wannan. Wanda yake son bayani akan wannan yana iya ya koma tafsirin farko na suratu annam da ban sani ba kuma ambace shi da tafsirin farko na suratu sad da sauran suratu taha da suratu wannan da surori duk ina ganin mu ambata daidai wuri don haka za mu taɓa takan wannan alace tilka ayatul kitabil mubin wa'innan su ne ayoyin alƙur'ani mabayani mana wanda yake bayanin abubuwa su fito fili komi a gane shi natluha alaika natluha alayka ko muna nan ne ko natlu alayka ko natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun muna baka daga cikin labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi da gaskiya li qaumin yu'minuna ga mutane da za su imani kula Allah ya ce min naba'i kun san annaba'u da Hausa yake fassara shi ban ji ba al-khabaru da hausa ya za a bani labarin ya za a fasara shi mal farqu bainal khabari wan naba'i me bambancin annaba'u wal khabar kenan sai zamanto annaba'u ammu min al khabar kullu naba'in khabar wa laysa kullu khabarin naba' shi naba'u sai labari ya zamo mai muhimmanci ake shi da shi naba' amma ya ta sa'aluna sai Allah ya ce menene to wannan fa labari babban ne yanzu sai yanzu in ce ma ra'aitu himar ali na ga jakin ali wannan nabau ne ko khabaru ne saboda bai da wani muhimmanci kenan labarin da bai da muhimmanci a ce shi khabar amma labari mai muhimmanci ba a ce da shi khabar sai da a ce naba kenan in ka fahimci larabci tun faɗin min na ba'in musa to wala ka shirya ka san labarin nan da muhimmanci ne Allah ta saya mana Allah yake cewa natlu alayka min naba'i musa wa fir'aun za mu karanta ma labarin annabi musa da fir'aun bil haqqi da gaskiya da qaumi yu'minun ga mutane masu imani masu sukankancewa su gaskata labarin Allah inna fir'aun lalle shi fir'aun ala fil ardi haka ne ko lalle shi fir'auna yayi jabbaranci a bayan ƙasa yayi dagawa a bayan ƙasa shine tajabbara fil ard ala fil ard yayi girman kai a bayan ƙasa kaji ɗaya daga cikin ayyukansa waj'ala ahlaha shi'an sa'annan ya sanya ma'abuta wannan ƙasar firƙoƙi daban-daban jama'a daban-daban ya bambanta ga 'yan jidaɗin shi ga 'yan azabtarwarsa yastada'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wani bangare daga cikin jama'ar da yake mulka yuzabbihuna abna'ahum yana yanka ƴaƴayen wa'annan da yake walakantarwa wa yastahiyuna wa yastahiyina sa'ankum yana raya matayensu innahu kana minal mufsidin shi fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata barnar fir'auna ta kai Allah ya shaida mu duniya shi ne mabarnaci yanka wanda baya so saurin ya bar su shine abin da zamu kula idan aka yanka mazaji aka bar mata ba ai musu komai ba su matan an raya su ne ko an kashe su yana daga cikin siyasa ta makiya addini kullum kokarin su su lalata mazaji ko ta hanyar lalata musu aqida ko ta hanyar kashe su ko ta hanyar mi saboda in aka rasa maza mata tabi'i ne su masu lalace shi fir'auna sai ya bar matan a bar su saboda a bautar da su a yi musu abin da ake so ba wanda zai hana mazan su kuma a kashe kafin su kai ƙarfinsu aka yi fa sai aka ƙarrara daga yau banu isra'ila duk wacce ta aihida namiji hukuncinsa yanka ne in ta ɓoye ba ta faɗi ba da mijin da matar da ɗan da hukuncin shi yanka ne yaushe hakan ya fara ya yi mafarkin wuta ta taso daga banu isra'ila ta fada a cikin gidajen kiftawa sai ya tara 'yan sihirinsa ya ce musu ga mafarkin da ya yi suka ce mai wannan yana nuna za a ayi wanda zai zama sanadiyyar gushewar mulkinka a cikin wa'annan mutane sai ce to ku je naji sai ya tara yan fara sai ce to ni a shawara to shine sai aka shawara sai gwamnatin fir'auna ta karrara inda dai shine matsala to daga yau wa'annan mutum mutanen a fara yankan duk wanda an ka aiwa tun daga yau inda mijina shi ne abin da an kara kuma duk wanda matar shi ta ahida namiji bai kawo shi an ka yanka ba hukuncin a yanke shi a yanke dan a yanke matar a wannan hali banu isra'ila suke dan Allah halin da suka zama mun kai wannan matsayi a yanzu a wannan hali Allah ya bar ya kwace mulki daga fir'auna ya ba su don Allah ya nuna mu duniya shi ke da mulki shi ke ba da mulki ga wanda ya so sai mu ne za a ce ba za mu yi ba in ba da wasu ba to ina muka kai Allah ne daga in har kana shakku karin wani azzalumi ya kai sai da shi a yi ta cire wannan ka san kana da mai tare maka fada akwai Allah
baya ana bada labarin da amma da sai tara da su nuna mana dan da irin halin shi shi mahallin shahid ita halin shi mahallin shahid abinda yayi kuma akwai masu yin irin shi a yanzu amma dai duk da mugun halin shi ba zai kai labari kenan a yanzu in ma ka shirya shi ne halinka ba ka kai labari ku ɗauka Najeriya, Nijar da sauran ƙasashe. Shekara nawa ana karkashe mazajenmu, shekara nawa ana karkashe sojojinmu, kun gane manufar? Don masu tasowa in an bar su za su yi hankali za su gane za su nemi yancin kansu. To bari a hana musu kwanciyar hankali, bari a yi ta kashe su a rage su. Da Allah, ka taɓa shigowa Nijar ka gane an taɓa kashe wani saboda ta'addanci. ka taba shiga Najeriya ka gane an kashe wani saboda ta'addanci duk sanda ka shiga sai ka diba haka to wacce wanda aka yi an kashe mutane ina wanda aka kashe suke kullum albarka Allah yake kara mana kullum kara yawa muke don haka duk yadda za a yi da mu mu riƙe Allah wala sai mun kai labari Allah ya kare mu Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin shi fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata kini sai Allah ya ce wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu mu kuma su Allah muna son mu yi baiwa akan waɗannan da aka kaskantar da shi aka kaskantar da su fil arda bayan ƙasa wa naj'alahum a'immatan za mu sanya su su zamo jagorori kun gane ko mana wanda za su jagoranci mutane zuwa ga alheri wa wani ja'alahumul warithin kuma za mu sa su zama su ne wanda za su gaji ƙasar da fir'auna yake mulki sai da alƙawarin Allah ya cika Allah ya ce akwai lokaci minti bai ya rage to babu laifi ina ganin wata ce ta anan inda yanzu kissa duk guda ce labarin duk iri ɗaya ne ya kamata mu ɗauko shi a jere sai mu ga inda za mu tsaya saboda mun yi muƙaddima kenan gobe in mun zo za mu ci gaba da karatunmu ne abinda muka yi daidai Allah ba mu ba da muka kuskure Allah ya ce mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk